الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر 24 ga watan Rabi'in al-Akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na takwas za mu tashi darasi na tara a cikin wannan babban littafi na umdatul aqam na babban malami abdulgari ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili rahimahullah ta'ala wanda aka haife shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya koma zuwa ga Allah shekara ta ɗari shida bibi idan ba manta ba muna cikin kitabun ɗahara inda malam zai tashi babul mas'i alal kuffai babun da yake magana akan shafa akan hufi shafa akan hufi shi wannan kufi ya tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam da sunna wadda take mutawatira in muka ce mutawatira shine wato an rawaito hadisai sama da daga sahabbai sama da mutum goma sha biyu ɗaya bayan ɗaya daban-daban sama da sahabbai sha biyu suka rawaito hadisi a cikin sai malamai suna magana wanda suka rawaito magana akan shafa akan hudu sun kai ta abbai 80 wanda a cikin ta akwai al-asharatul mubashshiruna bil janna wannan guda goma gaba ɗayan su kowa ya rawaito hadisin shafa akan hudu duka saboda ka ko iya waɗannan ai sun ije mu kwarai da gaske cewa wato ya zama hujja dangane da abin da ya shafi shafa akan hudu sannan dukkan malaman musulunci ba wanda ya saba kaftinsu dangane da abin da yi ko yake a matsalar da ba kan wuce in ba rawafid ba su kadai ne suka saba wanda wato sun saba wa ahlus sunna gaba ɗaya akan wannan matsalar to za mu dace hadisin mujira ta bin shu'ba anil mujira bin shu'ba radiyallahu anhu qala an karbo daga mujira dan shu'ba Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yake shi mujira dan juba ne mallakari da wato alkunyar da shine Abu Isa al-Mujira bin Shu'ba bin Abi Amir al-Thaqafi ya musulunta lokacin yakin Gwalalu lokacin yakin Khandaq sannan ya je Hudaybiya sannan mutum ne mai kaifin basira dan yana da hikimomi da dabara kafin nan mujira dan juba ya yi abubuwa gaskiya kafin da musulunta a jahiliya kusan tara hanya yake tara hanya yake ka iya cewa kwace yake a hanya zai iya tsare ka gaba ɗaya kwace ma da gobinka duka ya sallame ka sau da haka daga baya ya zo Allah ya taimake shi ya musulunta bayan ya musulunta duk abin da yake gaba ɗayan su ya zuba su duka ya zama nagartacce a wato a musulunci sannan Allah ya baki hikima da kaifin basira da wayo da lokacin da yana Umar ko sun taba masa sai an sa shi gwamna suka ce ya saci kudin gwamnati da aka zo da shi kun san shi sai da Umar baya daga kafa indai aka kama ka da wannan matsalar to zai tuje ka ko da a ce za a gano daga baya kana da gaskiya ce daga baya sai mai da kai amma indai aka zarge ka da irin wannan zai ka fara barin kujerar ka sauka ya yi bincike. Kwarai kuwa, ai su magabata a kan wannan tsarin suke. An fahimta da kyau ko? Sai na Umar ne ya samu labarin sai da cikin gwamnonin ya sa kofa. Kofa a gidansa ya tura wani sahabi ya ce ji kaka kone ba. Yake in jaraka suna neman su ji sun ɓata lokaci. Haji manya. Yake dai kawai shi ya wace shi sa'ad bin abi waqas yana fitowa da ga kone da yake wannan amirul mu'minin ne yasa aka shikenan idan suna neman ka sai sun zo sun ta gugu saboda haka ba zan ta a rufe kofa saboda haka suka yi mai da cewa ya saci kuɗi adadi kaza da aka zo suka yi shirri da aka zo suka faɗi amountin sai ya ba iya amountin ba kenan kamar misali sun ce dala dubu goma ce ke ba dala dubu goma ba ce ya amira mu'minin dala dubu goma sha biyar sai na umar yake to ku ina rago suka ce wallahi da ma shirri muka yi ba sai da ya fito shi cewa ya dala dubu sha biyar ce ƙarya ciki ba dubu goma ba saboda haka mujina dan shuba Allah madaukakin sarki ya ba shi wato baiwa ta wato gane abu da wuri sai dai kuma ya yi aure aure gaskiya dai ya aure mata sun kai saba'in saba'in yana da aure aure da shi da alhassan ibn ali ala alhassan ibn ali duk wata ruwaya mata aka yi matan da ya aura sun kai ɗari uku an gwara ma mu jira din ko dan juba amma dan akwai lokacin da Al-Hasan ibn Ali sai da cikin ahlul bait ya nemi auren wata mai sun su sai na da kan su yi da karku bai in kuka bai ne take ta su kuma ta ja ai ko za a saka za mu bayar domin kar mu ta tarihi cewa ta taba auren ahlul bait su kawai dabara su kenan to yana da hadisai kamar yadda a cikin bukari da muslim kowane an yi ruwaya an kawo hadisansa ya ya yi tsawon rai har zuwa shekara ta hamsin bayan hijira wasu kuma suka ce ta arba'in da tara bayan hijira to shi ne mu jira dan shi ba radiyallahu ta'ala an قال يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره na kasance tare da annabi tsira da hannun Allah tabbata a gare shi a ɗaya da cikin tafiyarsa tafiyar nan ko shakka babu malamai sun ce tafiyar yakin tabuka ne yakin gwalan tabuka da da aka yi to ɗaya da cikin wannan lokutan ne ba a waiki da yanzu a kufai sai na yunkura da annabi ya alwala sai na yi ƙasa shine a hawaiki sai na durkuta ƙasa don in zare ma kufansa domin shi yake annabi hidima ta bangaren kayan alwala ya kubu na dan yi cire masa yau annabi hidima na cire masa kofi fa ka da shi da'awu ba annabi yake bar su fa inni adqaltu ma qahiratain domin na cikar da su suna wato masu karfi abin nufi na cikar da kafafuwa na da karfin su fa mata alaihi ma da annabi alaihi salatu wassalam ya tafi yin wanda kafa sai shi wankewa sai ya shafi saman kawai sai ya shafi hukum takalmi ne irin na fata amma yana wuce idan sawu shine wannan kofi to wannan hadisin kai da kun ga abin da ya nuna wato ana yin jafa akan kofi to abin da zamu koya karkashin hadisin abu na farko yana nuna mana cewa mustahabi ne a yi jafa akan kofi da ijma'in malamai mustahabi amma sharadi zamu ji sharadin nan gaba sannan na biyu sharadin ya zamto cewa kafin ka fitar da kafakacin hukun sai da kai alwala ma'ana idan mutum ya yi alwala ya sa wannan hukun to idan ta kai da karamin hadasi na ce karamin hadasi ina nufin bayan gida ko bawani ko duka ko hutu da ake cewa a malaman fikihu to idan mutum yayi sai daga waɗannan yayi kashi zai yi alwala ba sai ya dare hukum ba tunda da ma tun sai da ya alwala ya sa to yanzu idan ya zo kawai ta far hukum ji shi ke shi ne sai in da zamto sai da kai alwala ka sa yanzu alwala ka kare ba ka da matsala kawai da ba za ka in kana so ba sai aka yi dole ba amma idan kana so za ka yi haka sannan abu na uku hadisin ya nuna yadda wato dalibai suke wa malaman su hidima kage da mujira dan shugo ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam hidima har zuwa lokacin da wato aka dawo daga yakin tabuka sannan abu na hudu wannan hadisin ya nuna ba iya hufi abin ya tsaya ba ya shafi safa ita kanta domin jama'atu bin liqasi yana da littafi hukumul masi ala jawrabain littafi ne guda ɗaya ne kyau ya tattaro duk maganganu ya yi bayani a kai cewa safa ita ma idan mutum ya ba da wannan sharadi zai iya shafa a kanta idan mutum ya yi alwala musamman yanzu da ake sanyi idan mutum ya yi alwala sai ya sa safarsa ko kuma wanda suke aikin tsaro mutum ya sa takalmi irin wannan da za ku gabe wahalar shi ne wannan na fata bayan ya yi alwala ya saka to shi ma hukuncin sa ya shiga idan ya zo alwalar ta karye ya halatta ya shafa za mu biya ake shafar ina ya kamata a shafa shi ne abin da hadisi yake nunawa sannan na biyar daga abin da za mu koya shi ne cire hofi cire hofi baya warware alwala an bayyana da kyau ko abin da yake yi kawai yana rage ma tsawon lokacin da aka baka domin wanda ya sa hofi ko ya sa safa da safar da asuba ya sa safar da ya wuce yana da lokacin da aka baki iya wannan ko alwalar da ta kani ko bata kani ba idan aka zo wannan lokacin to sai ya kuma cire safar ya kuma yin alwala ya kuma wanke kafa wanda za mu ji nan gaba to shi ne nan abin da za mu faɗa na gida mazaunin gida zai talla biyar da safarsa ina faɗar safa ne shi saboda ita ce a yanzu babu babu hukun mabiyoci sai masu hawa da wakai wasu za ka ga shi ne masu kufi an fahimta da kyau ko saboda haka idan mutum ya yi alwala ya sa safa an ba shi dama iya talla biyar kawai wuri daya ko kai da ya sallah asuba da wannan safar ya zo ya ala al'asar magrib ita to jiya idan zai kuma yin alwala sai ya zare ta daga nan in ya bayar to wata jiya ta kuma ba da gida ne shine jarabin amma mata biyu kuwa to sai an ba shi sallah goma sha biyar idan ba zai wanka ba a gani saboda haka sallah goma sha biyar kwana uku zai tabar wannan safar ko wannan hukun a kafarsa duk lokacin da alwala ta kama shi kawai ta baji ya kai idan ya ga dama ko musamman ka ga wasu in sanyi ya ruwa ba sa wanka misali yauwa ha wani abokin ya taba gaya mun yace ni in sanyi ya zo zai sati da wanka ba amma yanzu ya aure wanda ne ko yana yin sati da ba ho sati da wanka ba to kaga wanda zai yi wannan wanda za mu zo magana sati shi ma domin suna magana akan idan tafiyar ba ta yi kunci da yawa har ta ji ana yi da safa a kafa ko hudu a kafa har ta ji don wannan ta tabbata daga ɗaya daga cikin wato magabata da ya taɓa zuwa gurin sayi na Umar hukumatu bin alim mai aljuhani yana zuwa gurin sayi na Umar sun fito daga Jam sun tafi Madina ranar Juma'a yana jira gurin sayi na Umar sai yake sai ganji da hufi sai yake sai ka sa wannan kufin naka sai yake wata ranar Juma'a sai dai na Umar yake da shi tsawon sati kana shafa a kai sai yake masa kwarai da gaske sai yake a tsaftar sunna ta dace da sunna saboda matakka shi mata bin da yake cikin wahala an ba shi dama har zuwa sati daya an fahimta da kyau ko yawwa amma an baya cikin wahala ya kwana uku ne kawai anan zai dakata sannan ya zamto ta a farta ka bata yaji ba yajewa da yawa yadda kafa ka za ta fito sannan ya zanto ta rufe idan sawu in ba ta rufe idan sawu ba to ba za kamar da ake wannan hafsan din da ake da banda ita sai ta rufe idan sawu sai na da Allah ya kara mata yadda yana cewa law kana dinu bi ra'yi la kana al masu wato min asfalil kufi aula bil masu wato al a'la au kama kana cewa da sai addini ra'ayi da kasan kafa ya kamata a gaba ba sama ba sai ce sai dai raga annabi alaihi salatu wassalam yana gaba a sama shine kafa haka yayin da kafa take nan za a gaba kawai mutum ya yi alwala kuma yadda abin da ke san sai zanto kafa ko biyu ka ja ruwa ko da haka shike kun ga banda haka a cikin da yake nuna haka ne akwai da yake nuna za a haka saboda haka ba shi da inganci shi sa malamai da yawa ba ba kansa ba wanda yake authentic hadisi ne wanda ya nuna cewa ga yadda za a shafa kawai iya sama kuma sannan suka ce ya za a yi a tare don me yasa suka ce saboda annabi yake fa ni alkhaltuhu ma qahira kai na shigar da su bi tasriya duka gababuwan guda biyu suna masu tsarki sai aka ce a tare za ka shafa idan da mutum bai zo sai da ya shafi wannan sai kuma ya shafi wannan ya yi ko bai da ya yi ya yi kun ga wannan hadisin ko wannan babu ya zo mana akan gaba musamman a wannan yanayin da muka shigo na cewa an shiga yanayi na sanyi za ga wasu suna kundugu sosai an fahimta amma mutum ya yi shi ala basiratin yanzu kana da ilimin an fahimta da kyau ko ayan nan da ta zo ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fabtilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn bil fath akwai qira'at da ta zo da wa arjulikum malamai muhaqqiqun da suka zo wannan cewa sai suka bada amsa da kyau wasu suna rudewa cewa arjulikum to kana ga alwala ta ba kawai ba ba wai da safa ba domin an yi adadi da kasra a jikin lam wamta ubi ru'utikum wannan al-masku din shine adabin da ya zanto na kafa ba wa arjulikum wasu suka ce a'a wato wa arjulakum adabin wato babtilu wujuhakum ibtilu wujuhakum na sani to amma da suka zo ba cikin wajen bayani musamman wasu malaman tafsiri in ka koma tafsirin wato Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir da malam malam mai azwaul bayan Sheikh Al-Jafi rahimahullah da kuma Ibn Ashur ba kusan za ka ga bayanan da suke za su warkar da kai za su warkar da kai cewa idan aka zo kira da ta zo da wa arjunakum tana magana akan idan baka sa saba ba sai ka wanke kafa ko idan baka sa hukki ba amma idan kirar wa arjulikum ya ana nufin idan da kufi a kafarka wannan amsa ta yi ba iskali ba da sun cewa an samu wato bargaradishin tsakanin babu ba shi karo ba ta arziki saboda haka wannan shine abin da za ka kalla wanda ya karanta da arjulikum yana nufin idan an sa hufi a kafa idan kuma babu hufi wa arjulakum to idan babu hufi za a wanke kafa kenan domin mun biya a baya wailu lil aqabi minan nar annabi ya ce azaba ta tabbata ga wanda digadigan da ba a wanke sosai da wuta am da wuta to wannan shine kun ji matsalar kofi ko saba a yanzu dan mutum bai san matsalar ba zai dauka wata aqida ce sabuwa ko wani sabon addini shi da a yanzu kai da kabiya ka sani in ka je kauye kauyen ku ba su sani ba karkai domin tallan ilimi a gonar jahili jahilai matsala ce za ka iya samun matsala za su iya ma wata fassara daban ko ba ka bane amma in sun za a fi sun bani bayi ko kuma za ka yi kafarki da su sai ba ka nan in ko ba haka ba za a ce ka zo da sabon addini kun ga dai addini ne gaba ɗaya ma duka an gaya ma ta abin jamanin da wani abu suka rawaito daga annabi amma mutum bai karanta waje ga domin suna cewa al-insanu aduwu ma jahila shi mutum yana gaba da abin da ya jahilce haka yake ne amma in ya canji shi za malamin da ya hikima idan ya zo yana karantar da mutane akwai matsalar da hakura yake da ita har sai an biya ran da aka biya to sai kai sai ka ga ba za ka samu rigima da mutane ba an fahimta da kyau ko yawwa to wannan shi ne an wuce fata bin Yaman radiyallahu ta'ala an karbo daga Hudayfa ibn Yaman mun biya tarjama sa baya sahibu sirri rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda muka ce shi ne wato wanda Allah yake sirri da al-yaman sun kuma ba ya gunga ne shi ma sahabi ne wanda a yakin uhudu aka yi kuskuren musulmi suka yi kuskuren kaji kuskure radiyallahu anhu ma qala kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safari yace na kasance tare da annabi alaihi salatu wasallam a wata tafiya daga cikin dabiyoyi kare yake a a babala sai annabi alaihi salatu wasallam yayi bawali ya biya bukatun sa ta bawali wata wanda bayan yayi bawali sai yazo zai alwalaye alwalarsa wa mata ala kuffai sai annabi ya yi ba akan hukunta kun ji ko ba komai yanzu a cikin sahabban mun ji cewa hujai ba ma ya rawaito banda al-asharatu mubashiruna bil janna yaji ma wannan hadisin kaga yana ba mu hujja abubuwa da yawa na farko wato shar'antuwar ya ba a kan hujji yayin da mutum yake wato tafiya ne ko ya wanke kafa sannan kuma mun ji a baya cewa ana yin jaba ne bayan sarkin ka ya cika abin nufi sai ka sa kafafuwanka da ƙarfi hadisin kuma yana nuni akan cewa a lallai annabi alaihi salatu wasallam yana da kyawawan ɗabi'u kwarai da gaske an gani domin gashi abinda ya kamata a yi mai hidima amma yake a bari shi zai yi kaga a can hadisin mujira dan juba da ya zo cewa ya annabi cewa ya kyale shi kyale su eh da'u ba bai ni a da kalto ma tsahira kai wannan shi ma hadisin ya nuna haka hadisi na gaba shine a na hadisi na 20 da nawa kenan ko babu to babu fil masjid wa gairi babu da zai magana akan almazi ko almazini duk ana faɗa ko kace almazi ko almazini shi kuma mazi wani cewa kike huwa ma'u raqiqun lafisin ya khuruju ashiwa shawati bidun dafakin ko bidun tadaffuki wala istatin bi khuruji shi abin da yake kira mazi wani ruwa ne wanda yake siriri amma ne yauki yana gudane a ƙarshen sha'awa shine da halabi yake ba yayin tunani da tafakkurin au nazari ta hanyar tunani ko kallo yake da maziyi ya fita kuma ba tare da tunkuɗa juna ba kaga ai Allah ya kirawo maziyi da ma'un dafi ya khuruju min bayni sulli amma shi maziyi kam ba za ka biyo fitarsa ba an gane ko ba a jin fitarsa sannan maza suna yi mata suna yi sai dai ya fi yawa a gurin maza amma mace da namiji ko wace kowa daga cikin su yana mabi to bari mu ji hadisin an ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an yanzu muka zo kan hadisin sayyidina ali an karbo daga sayyidina ali Allah ya tsara masa yadda sayyidina ali ko shakka babu amirul mu'minin yana ci al-khulafa ar-rashidin yana ci kuma wanda suke farko farkon musulunta da ana cewa a matasa shine na daya a cikin matasa da tuje sai na Abubakar lokacin da Abu Dhan Gifari ya zo Madina Abu Dhan Gifari kan ya turo ya turo dan kanin sa kodai ya duba mar a Makka cewa annabi karshen zamani ya bayyana ya zo duba gaba ɗaya bai gani ba ya ga ana sai dai ga mata da maza suna kanta wasu na dawa su kirara a Ka'aba aka yi goma ya ce ji ba bai ga daga gifar ya ce ji bai ga wai alamar annabi karshen zamani ba sai Abu Zar din da kansa ya gawo yana zuwa sai ga abin da kanin sa ya ga mar haka ya gani to sai da ya zauna wajen kwana 40 ba abin da yake ci ko ya ga banda zamzam a sai da cikin zai dan fari sai ya zamzam domin bai san kowa ba sai na Ali ya zo wucewa a dabi'ar su idan suka ga bako dukkan zuwan musulunci musulunci wato balarabe na da girma bako dukkan zuwan musulunci iyayenmu da suka dace maka a shekaru hamsin sittin baya ai sun san cewa da asali balarabe ko kofa baya kawo a gidansa kawai in ka zo ana wato ana baraba da kai saboda girmama bako ɗabi'ar ko kofa ba sa kawo saboda haka idan suka ga bako kuma kai bako ne wannan kamar yanzu duk wanda ya gaba turi a nan ai ya san ba ɗan Najeriya ba ne to suna gani za su gane kawai za a kai ma hidima har sai ka faɗi me ya kawo ka sai ka kwana uku a nema hidima sai na Ali ya zo ya ganci kawai gane wannan ba ko ne sai ka bi ya je ya baki masauki yana jin tsoron ya tambayi sai na Ali cewa gidan annabi karshen zamani bai san waye ba ya kasa faɗa har sai bai kwana ɗaya a na biyu sai ce ba Allah in za ka rufa min asiri ina da tambaya yace ne ya tambaya sai yace an ji Allah karshen zamani ya bayyana gaskiya ne yace ai ni kanin sani da tun tuni ka ga wannan da tuni na kai ka inji yace abin da nake so da kai kowa ya san ni musulmi ne gaba ɗaya garin nan zan fita ina tafiya fadina a baya har ka nuna tare miki in ka nuna tare miki za ka kace ka yace ko tsayawa ne kaga na tsaya gyara takalmi ko wani abu yace to ka wuce ni aka suka kuma yana tabe yana bin har yaje yana shiga gidan Arqam ibn Abi Arqam domin shine majalisa ta farko sai fara ba da gidan da yake a koyar da addini ana annabi ya fara zama yana koyar da sahabbai addinin musulunci to shine yana shiga wannan gida aka ba shi kalimatu shahada sai ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya rasulullah ba ni izini in je in bayyana addini na a garin nan annabi ya ce a babba mu da karfi shine na 30 da wani abu a shiga musulmi kuma shekara shida da aiko annabi 38 ko tara domin bai na umar shine na wannan gaba 40 ko 41 bayan abu zan kifari ya musulunta sannan sai na umar ya zo ya musulunta ma'allu shahid shine sai na ali wato shine matashi na farko da ya fara musulunta a dattijai kuma sai na abubakar sannan kuma nasabarsa tana cikewa zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam domin dan babban annabi ne sannan kuma sirkin annabi alaihi salatu wassalam annabi ya aura masa nana Fatima sunan mahaifiyarsa Fatima sunan matarsa ma Fatima Fatima su bintu Asad shine sunan mahaifiyarsa Al-Hajimiyya tana cikin manyan sahabbai waɗanda suke hijira tun karan fari sannan kuma mahaifinsa shi Abu Dalib ya taimaka wa Annabi alaihi salatu wasalam kwarai da gaske duk da cewa bai musulunta ba amma ya taimaki Annabi alaihi salatu wasalam kwarai da gaske sannan sai da Ali Allah ya kara masa yadda an rawaito hadisi ɗari biyar da talatin da wajen shida da gari sannan duk yakin da annabi ya yi gaba ɗayansa ya ji banda yakin ta buka kawai da yasa annabi yake ya zauna a gida ya kullum mar da iyalinsa shi da Abdullahi bin Ummu Maktum da umarnin annabi sai na Ali ya zauna a yakin ta buka an gane ko yawwa to wannan shine sai da Ali Allah ya kara masa da karshen rayuwarsa Abdurrahman ibn Muljim shi ya zo kashi Abdurrahman ibn Muljim wanda za ku ga tunda kashi sai na Usman ai ran zo da annabi ya faɗa ba za a zauna lafiya sai na Umar ba tunda kashi sai na Umar ya ran zo kofar da za a shigo kalla ta akai ba budewa akai ba sai ran zo ba a zauna lafiya ba wane ne to wannan shine sai da Ali Allah ya kara masa yadda a dunkule to sai yace kale yace kuntu rajulan mazda'an sai na ne yace ni mutum ne mai yawan yin mazi da akwai ruwaya da ta nuna saboda da yayi mazi sai kawai ya yi wanka gashi ana sanyi a ce da bayan sai fara tsagewa to na abin da yake sai shi ya fahimta cikin an yi mazi wanka za a yi in yayi mazi zai tafi wanka gashi sanyi ake fatar da ta tsage to wannan yawan yin mazini nake fasta hayatu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai nake jin kunyar in tambaya annabi alaihi salatu wa salam me yasa li makani nadihi minni saboda matsayin yarsa a guri na sirkin sa ne sirki ne kunya bai zan ya kamata baya tinkara sirkin sa kai sai ka faɗa ma kowace magana ko yanzu wani ya zo ya kalle ka kuka gaisa ya miko ba a rubuce sai ka daga ni na so karka bai Allah kuwa karka bai ko yanzu ko guji yana shigowa kana zauna akan kujera ya zo kusa da kai ya zauna karka bai yarka ina gaya ba dan wannan irin zane da nake gaya muku wanda za a samu matsala kai ba waya da hamdin ne kika ga ai na ba da misali anan wanda sau hamsin sirrin yake mun ya kira wuce ya kira gawa ya kusa wa yana kiran an ga matsala da yarinyar ya kira gawa shi ya ce zo bayani ya ce kuma an kira shi ya kira gawa kuma ya gani a mutum da yake hamsin ko a sabu kafi ne kai ai ka tashi to kaga wannan akwai rashin sanin ya kamata shi sa lokacin da zaka ba mutum yakka ka san wa zaka ba in suka yi rawa tare a nan kuma kai ka san da shi sirrin za mu ce ka san da shi nake bare ko ai ba da irin wayannan nake ba kai ma ka sani bane yawa ba da irin wayannan nake ba duk wanda ya je yanzu kai rawa da sirrin ka ai ka san komai zai yadda yake saduwa da ɗanka ba zai gaya ba ko ba ka bane zai zo yi gida da kai domin ka nuna wa baka da kunya shi ma ya nuna wa bai da kunya yawa tun daga ai kiran jini ke ranga na ba da irin su nake ba da da tije nake yawa ki saboda haka wannan shine kaga yace sai na ne yace saboda matsayin yarsa a guri na la haula wala quwwata yace ba amartu al-miqdad bin al-aswad sai na umarci miqdad ibn al-aswad fa ta'alahu yaje tambaye annabi alaihi salatu wasalam shi ya tura aje tambayo mar fa kale sai yace yarsilu ka karau to abin da zai yi duk lokacin da yayi mazini kawai ya wanke al'auransa waye ka dau sannan ya alwala ita wannan alwalan sharadin da sai ba kai sallah amma ba dole bane wai mutum ya fitar da mazini sai ya alwala a'a abin da yake wajibi shine ya wanke al'aura da gurin da wannan mazini ya taba domin za mu ji mazini na jasa ne ba kamar mazini bane da yake majina shi mazini na jasa ne to kaga wannan hadisin ya ga mana abubuwa da yawa walil bukhari ikil zakaraka wa tawadda a ruwayar bukari ta akai ka wanke al'aurarka sannan ka yi alwala wani muslimin tawadda a wanda farjan ka yi alwala ka yi yafa ruwa a kan farjinka al'aurarka to kaga wannan shi ma mun sami wato hadisin kai tsaye ya fito da abubuwa me za mu koya a ciki shine amfani da ladabi an fahimta da kyau ko yayin da mutum zai tambaya akan wani abu sai amfani da ya samu dukkan da suke faɗa a zaɓi kalmomin da za a yi amfani da su kar mutum ya saki kalma kowace yayin da zai yi magana da kowa ba ba wai sai jirginsa kawai ba an gane ko sannan ita kunya akwai wadda take shar'antacciya akwai wadda take mahmuda akwai mazmuma mahmudin nijin yana da wani littafi alhaya ɗan ƙaramin littafi ne ya kyau sosai ya bayani cikakke akan abin da ake kira da kunya to ita wanda take a bari yabo ita ce irin wannan a ce wani ai yana da kunya to ma da yake al haya'u wal imanu kullina jami'a da kunya da imani ɗan biyu al haya'u la ya'ti illa bi khair kunya ba ta zuwa da komai sai da alkhairi annabi yake idan lam tastahi fasna ala zuka in mutum bai da kunya je abin da yake so abin da bai da kai ake masa ba ba shi akan yake ba kamar yadda Allah yake in ma ta kiran wa ma ka kura ni yawa an gane ko wa dai na wuce jide to irin wannan ne to da haka mahmuda ita ce wanda mutum yayi a irin wannan gurin amma mazmuma shine mutum bai san abu bai ki tambaya to wannan abin da ni na na ya take madalla da matan Madina kunya ba ta hana su tambayi abin da ba su sani ba kunya ba ta hana tambayi abin da ban sani ba an bayyana da kyau ko yawa kunya ko da yake ado ce a gurin mumi ba kunya irin da kowanne bai ba ko cewa wai sirkin da ya zo ta fito daga wanka sai ta hadu da sirkin da ta yi saurin kirji tana ganin ta kawai sai ta ce zanin ta dora ka gaba ɗaya wai kunya saboda kunya to ba irin wannan kunyar ba to sai yace hadisin kuma yana nuni a kan cewa lallai madini na jasa ne madini na jasa ne sannan kuma wajibi ne a wanke al'aura lokacin da ya fita shi madini sannan ba a yi masa wanka kamar yadda ake wa janaba shi manini in ya tashi fita kamar yadda za mu ji a babin jaraba shi yana fita ne yana kashe jiki domin yana tunkuɗa juna an fahimta da kyau ko yawwa shi kuma waji a ƙarshen fitsari yake fitowa wasu suna cewa tsofaffi sun ma biyun ka shi bai ɗan yake kamar gasara shi kuma wannan madi kwalona ce an gane ko sannan a maniyi kuma kamar majina shine bambancin an bayyana da kyau ko yawwa to amma wannan alawar da muka faɗa na cewa shi yana fita da tadaffuki da tunkuɗa juna ita ce ma wato babba alama da zaka kiyaye sannan ba ya mar wanka kamar yadda muka faɗa sannan shi majini ruwa ne yake wanke shi ba kaga a can an rasa ruwa ai ana taimama ko to aka rasa ruwa ba za a yi wa majini taimama ba shi ba a masa taimama an gane ko yawa ko a ce bara a nemo dutse kamar da ake sarkin hoji ba a masa wannan sannan baji yana warware alwala yana warware ta idan aka rasa misali me yake kiransa ruwa ai kaga mutum lokacin da ya ba wani abin da zai kawai zai karkin hoji shi kenan inda babu ruwa shi ne ya kace tunda babu ruwa babu ruwa yanzu to iya wannan tsarkin da ya wadatar ai amma da zarar ya samu ruwa wannan gurin da najasa zai kuma wanki yau Eh misali mutum ya ce ka ga da an ce gurin da ya taba za a sami me yake karanta ruwa a wanki to dan mutum ya rasa ruwa ba zai dauko dutse shi ba zai wanki tufafin da ya taba da babu wannan ko kawai shi shi kuma idan yanzu idan ba fitsari ne ba babu bukatar shi ya dauko tsoho da ya amfani babu bukata sai ya taimama a haka abin da nake nufi ke idan ba fitsari ne ba fitsari ne zai wa karfin hoji yawwa sannan hadisin ya nuna mana halaccin wakilci idan kana jin kunya ka sa wani ya tambaye ma malam da Allah wani ne yake tambayar masa kaza shikenan ko kuma kai tambayar a madadin sa kawai ya halatta domin ga shi na Ali ya sa bikidadi bin al-aswad yayi masa tambaya sannan hadisin ya nuni akan irin falala falala na wato falala da wanda yake banta da kunya idan mutum yana da kunya za ku ga a cikin mutane ma ana yabansa sannan abu na gaba shine irin yadda za ka yi kyakkyawar zamantakewa da sirkai ya kamata in ka haɗu da sirkinka lalle ka zama a gane cewa wani sirkinka ne akwai girmamawa idan su akwai girmamawa tsakanin ka ne yawwa wannan shine a dunkule abin da malamai sun yi sabani shin iya al'aura za a wanke al'aura kawai ko hada 'ya'yan maraina wannan sabani ne wasu suka ce duka wasu suka ce ba duka ba domin annabi alaihi salatu wasalam ya yi magana ne akan al'aura kawai an abbad ibn tamim ana abdullahi bin zaid bin asim al-mazini an karbo daga abbad ibn tamim Allah ya kara masa yadda shi ma mahaifin nasa sahabi ne abdullahi bin zaid bin asim din mun yi tarjama sa a can baya shi abdullahi bin zaid da muka zo ne muka ce abdullahi bin zaid بن عاصم عبد الله بن زيد بن عبد ربي shine mai kiran sallah wanda yayi barkin kiran sallah to wannan ba shi bane wanda yana cikin wanda suka rawaito hadisin alwala zaka hadisa alwala wanda ya fi shahara mutum hudu ne Abdullahi bin Zaid wannan kenan bin Asim al-Mahdi Abu Huraira Abdullahi bin Amr bin al-As Umran maula Usman bin Affan wayannan su ne suka hadisin su ya shahara akan alwala duk lokacin da za a magana alwala za ga hadisin sa ake kawowa to wannan ba shi ne wancan kamar da muke faɗa na kiran sallah ba radiyallahu anhu ma قال يجي تشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يخيل إليه أن كي قال رجلا النبي عليه الصلاة والسلام دندني دون متندا wato yukhayyalu ilayhi yake riya mata yake ji a cikin ransa cewa annahu yajidu shay'a fi salat sai ya ji sallah sai ya samu kokonto sai ya ji kamar yayi hutu mun yi bayani akan alwala a babun alwala wanda yake samun matsala da yayi zai ji kamar bawali ya dugo to wannan kuma a sallah shi da ya zo sai ya ji kamar yana cikin sallah sai ya ji kamar yayi hutu to sai ga annabi alaihi salatu wasalam fa kana sai annabi ya ce la yansarifu ga magani duk wanda yake jin irin wannan kada ya fita daga sallah shine la yansarifu ahadukum hatta yasma'a sautin kada kai yake ya fita daga sallarsa har ya ji kara sai ya ji air pollution din mai kara ce sai ta fito da kara aw ya ji da rihan ko kuma ya ji wato wari wannan shine sharadin abubuwan nan guda biyu in ba su yaji ba ba ruwansa domin hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasallam yace idan mutum ya zo banda kinza kun za a ko wani da ne kinza kana fara sallah ne fara tuna ma abubuwa kana fara sallah idan ka manta yanzu in ka manta inda ka ajiye wani kuɗi a gidanka ko in ka fara sallah ka fara sallah ka gani zai tuna ba kinza sunan shedani shi da ka fara sallah shi aikin sa kawai zai za ba tunani za ka yi ta tuno abubuwan da ka manta Fito da haka shi kuma wannan annaba da za su sallah yake da mutum ya fara sallah sai wani ke dani ya zo ya rika wasa da dubararsa ya je mai wasa da dubara sai ya ji kamar ya yi hutu ko wani abu ya fita dama ababen da suke sa mutum ya yi kaga ai ta al'aura abubuwa ne guda hudu ta dubara kuma dama baya kuma min as-sabilai abubuwan da suke fita fita daga wannan hanyoyi guda biyu suke karya alala ta dubara guda biyu ta al'aura kuma guda hudu shine bawali al'aura kenan bawali mazihi wali mali wayannan su ne gare suna karya alwala sannan kuma ta dubura kuma abubuwa biyu an gane ko hutu da yayarta an gane ko su biyun nan to su ne wanda suke karya alwala to sai yace annabi alaihi salatu wasallam yace kada wanda ya fita har sai ya ji tsara ko kuma ya ji wari idan mutum ya zaba wannan kamar yadda muka faɗa a alwala ne wanda yake jin kamar fitsari ya dugo malam usaimin yace yayi ne ya samu ruwa ya cika wannan sa in ka jika shi kawai sai ka dauka da kaji dan ciye ka ce wanda ka jika shi to sai ka ce dan yaje ne ba wata an fahimta da kyau ko wannan shine shi ma abin da zamu koya ne zamu koya a hadisin wannan hadisin yana ɗaya daga cikin ƙa'idodin addini manya da kuma usul wanda suke manya manya da ake dogaro da shi cewa al-isiru la yajulu bi shakk ka'ida ce ta usul da qawaid fiqhiyya ko al-yaqinu la yuzadu ko la yajudu duk suna fada cewa shi ne kini tabbas ba a kaure ta da kokonto kada ka tabbata cewa ka shiga da alwala me kake da kokonto akan sa shine karyewa alwala to ba ruwanka da ita shi ne ke bambantawa wanda kake da yakini akai misali yanzu mutum biyu sai suka zo suka shiga ban ɗaki suna mata biya ɗaya ba wani ɗaya bayan gida sai da aka zo sallah yanzu sai kuma ake tunanin bayan an gida sai kowa yake tambayar kowa wai mun yi alwala kuwa kai zan tambaya mun yi alwala kuwa da muka yi yanzu wanne ne shi rashin alwala ne shi alwala ce ba su da tabbas to kaga yanzu alwala dole su yi domin ba su da amma inda zuwa suke yi suka ce mun yi alwala muna tabbacin mun yi alwala amma tunani yake akan cewa ta kare ko bata kare ba to ba ruwanka da wannan ta kare ko bata kare ba domin ya kire ki kana nan akan ni kai alwala kare wacce take da kokonto a kai shine al-yaqin la yajulu ko la yuzalu bi shakk an fahimta da kyau ko wannan ka'ida ce wanda suna cewa ma ta shiga wurare da yawa da a gurin malaman malikiya har cikin aure ta shiga har cikin aure misali sai ina zaka shiga cikin aure mutum ne ya ji aure mata guda biyu a lokaci daya aka daura ba aure da mata biyu sai bayan an daura auren an kawo su gida kafin ya je ya tare da kowace sai aka zo aka ce ma ayya da kanwan ko kuma wata sai ta ce din na jayar da ku da na jayar da su su bi kaga ba zai aure to an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad talaba hada ya da kanwa kaida sai dai ya ta miki ko ka rabu da yayar da za a baka kanwar a baka amma ba zai yi ka hada shi ba an bai da rike ko eh to so da haka anan ai ba da cin zabi cewa za a yi dakata domin ana kokwantar wannan an daura auren ta a wannan masallacin sai kuma an daura a masallacin ma ne cikin gari kuma kowace ta daya ba san wace aka fara daurawa ba to sai a dakata shi har sai an binciko wacce aka fara daurawa wanda aka fara daurawa to ruwan ya ja sai kuma to ban ba alaba ba ne shine abin da zai faru shine kace har aure yana shiga wanda aka fara daurawa za a tabbatar da cewa karfe 11 da minti biyu mala habibi ya gama daura nan to cikin gandu kuma sai 11 da minti goma sai a ce to tanan ta ja a ko ka kusanta sai da ka tafi wannan na a'a wani auren da ai wannan auren ne ba ai kuwa ai da ma babu shi auren kwata kwata Allah ya ji eh to wannan shi ne saboda haka to kun ga wannan kawai da muka faɗa wato ka'idar tana shiga abubuwa da yawa sannan mun ji hadisin cewa lallai lallai yana nuni akan cewa kada ka rika sallama wa wasuwasi ko da yake na'am ka daina sallama wa wasuwasi in ba haka ba ibada ka za ta zama rabi da rabi eh kokari ka fi karfin ke kan a wannan bangaren sannan kuma an shar'anta yi wa malamai tambaya dangane da abin da ba sani ba wannan shine a dunkule abinda za mu yi sannan mun ji cewa lallai hutu yana warware alwala da akwai waɗanda suka ɗauka hutu baya warware alwala wata ran muna karatun alabi a wani masallaci sai muka yi bayani akan da wasu da lodo ababen da suke warware alwala wani da ke jira zo ne na kallon sai ce malam kana nufin idan mutum ya zo yana cikin alwala bai wanke kafa ba sai yi hutu alwalarsa ta kare sai nake masa kware kuwa ai ko wace gaba yake yi ta dariya yi dariya yake to Allah ya zai mana nake abu in ya ga kanta cewa in dai baka gama alwala ba in ta zo kawai ka kace ta ba komai har sai ka gama idan ka gama ne alwala ta lalace ya iya bayyana wallahi abin da ya bayyana kenan cewa har sai har sai ka gama alwala to in kai hutu to ta kare amma a cikin gaba kawai sai ta sake a baka Allah ya gafarta mana to wannan shi an gane ko to sai yake kaga kuma haramun ne mutum ya fita daga sallah ba ta hada ya samu tabbacin ne kallewa alwalarsa ba eh sai ka samu wannan yakinin dama kuma ga alwala ta kai ibadar tun sallama ko don za ga wani kuma wuta kai kuma assalamu alaikum to nan kuma an ce da kuturo Allah ya la'ance ki yake nan kuma ai ta gaba kallewa dama ai fita kawai za ka yi ranka ya dade ita wannan tuta ita ce sallama kai ita ce an gane ko yawa to wannan shi ne ban sani ba ko za mu yi an nuna mun lokaci za mu iya biya hadisi ko ya tuka ya tuka ina ga za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladanta wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gudda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsofin da madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da sai Allah ka biya mu kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsaloli da tashin hankali Allah ka mai da su kawo kansu Allah ka ba mu shugabanni na gari na'am subhanallah sai ko ko ita ce aka ga mun da tabbaci akwai wata yawa Allah da aka dauke mijinta ina ji ko jiya ba an ga mana gurin karatun lulu daliban su malam habibu an dauke mijinta muna roƙo Allah da kudin sarki ya bayyana Allah maka kudin sarki ya sa yana hannu ya aminci idan yana hannun azaliman nan Allah ka makarkar da Allah maka kudin sarki ka kubuta mana da jibu kuma Allah ka tsare mu a duk inda ne muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da ko da maka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ta shiga lamun muna roƙon Allah da suna yin da dawowa kun ce rayuwa da talauci da ake bawa da Allah ta yayi mana wannan ƙasa ta mu ba mu da ƙasar da take da Allah Allah ka zauna mana da lafiya Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali matasan mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah maka kuce sarki ka shirya mana muna roƙon Allah da suna yin da dawowa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana waɗanda suke neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake su Allahumma aminna fi awlanina wa aslih a'immatana wa lat umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wa taqafa wa taba'a ba'aka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma Thank you.